بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan wato safiya ta alhamis a yau muna uku ga watan jumadal akhira hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da biyar ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiyya wannan shi ne darasinmu na goma sha tara a cikin wannan littafi na minal ahadithin nabawiyya wallafar babban malami fadilatu sheikh salih ibn abdullahi al-assaf allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan prime minister sa abubakar tafawa balewa da ke nan titin kofar nan a nan cikin garin bauchi allah ta'ala ya gafarta masa abubakar tafawa balewa allah ya mishi rahama Allah ya sa aljanna ta zama kuma a gare shi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya a ƙarshen hadisi na 28 hadisin anas dan malik Allah ya kare ta a gare shi inda ya mana bayanin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kulla yan uwantaka tsakanin mutanen makka da suka yi hijira da kuma ansar da aka same su a cikin garin madina da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da yan uwantaka tsakanin abdurrahman ibn auf da kuma sa'ad ibn rabi' al-ansari da yadda abdurrahman ibn auf a lokacin da sa'ad ibn rabi' ya tallata masa cewa zan raba dukiyata biyu in baka rabi raba iyalai na biyu in baka rabi ya ce da shi Allah ya maka albarka a cikin iyalanka da dukiyanka amma abin da nake so shine taimake ni ka nuna min ina hanyar kasuwa da ka anis dan malik ya ce abdulrahman ibn auf bai dawo ba sai da tara dukiya mai yawa har ta kai ga yayi aure ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yaya kake ya ce na yi aure ne na auri wata mata cikin matan madina annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarce shi da cewa yayi walima ko da akuya ce ya yanka wannan shine hadisin da muka tsaya akan shi a darasin mu na baya wanda a yau insha Allah ta'ala zamu tashi kan hadisi na 29 Allah ta'ala ya mana albarka الحديث التاسع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها متفق عليه an karbo daga sahabi abu huraira allah ya kara mishi yadda ya ce na ha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yabi a hadirun libad annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana kar ɗan gari ya karbi kayan bako ya ce zai sayar masa abinda ake nufi da wannan shine an yabi a hadirun libadin mutum ya zo daga ƙauye ko daga wani gari ya tau da dabbobinsa ko wani abu na dukiyansa yana so ya sayar to sai wani daga cikin 'yan gari sai ya tare shi ya ce kawo wannan abin in je in sayar maka domin ya ƙara ribansa a kai ta wannan shine an yabi a hadirun libadin baiwul hadiri lilbad annabi sallallahu alaihi wa alihi ya hana haramun ne mutum ya tari wato mutum ya tari a bako wanda yake dan wajen gari ne domin ya karbi abu a wajensa ya je ya sayar masa domin shi ma ya kara ya ƙara ribarsa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana haka saboda haka in mutum ya shigo iyakan abin da ake iya mishi shine a nuna masa yadda tsarin kasuwa yake da kuma yadda ya kamata ya wato ainihin kula da yadda ya kamata ya lura da yanayin mutane saboda mai yiwuwa shi bako ne bai kuma san yanayin tsarin garin ba saboda haka yana buƙatar waɗanda za su nusar da shi akan yaya tsarin saye da sayarwa yake a garin yaya tsarin kasuwa nau'i kaza yake a wannan garin da na shigo to amma mutum ya karba daga hannunsa ya ce kawo aje a sayar maka kai jira na anan wajen zauna a nan bari ma in kawo maka lemo da biskit kafin in je in dawo dan je in sayar maka wannan kuskure haramun ne ko ce da shi wannan abin a kasuwa ana sayen shi a naira dubu uku saboda haka yadda ka kawo guda biyar dubu uku uku sau biyar dubu sha biyar ke saboda haka zauna bari a je a siyo a karɓo maka kuɗinka a kawo maka haka shi wanda yana ganin wane ya rage masa wahala ya wutasar da shi har ma lemo mai sanyi ya bashi har ma da abinci ya bashi alhali kuma zai je kasuwa ya sai da shi a naira dubu bakwai bakwai watakila inda a ce shi ba ƙauyen ya shiga kasuwa a duda ƙauyencinsa iya abin da zai iya yi in ya gama sassauci ya gama kaiwa ƙasa sai da shi a naira dubu biyar biyar to idan idan ya tafi da shi can kuma wato in ya ba mu wannan shi ya je sayar masa bai wuce ba shi dubu uku uku ba saboda haka wannan addinin musulunci ya haramta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna mana cewa wannan haramun ne kamar yadda shi din sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya kare yadda a gare shi ya ce wannan wato haramun ne alaikumussalam
ita tana so ko ita za ta siya ta ajiye rufinta
mutum ya sayi abu mene ne amfani ajiyewar da a saya a ajiye shi saboda in yayi tsada a sai da shi a saya a wajen shi shi bakon to wannan malamai suna ce haramun ne saboda akwai mai yiwuwa a samu nau'i na cutar da shi wannan bakon to abin da ya fi shi ne a bar shi ya tafi kasuwa idan ya shiga kasuwa wanda zai saya ya bi shi kasuwan ya je ya saya e wannan shi ai mun yi bayanin shi satin da ya gabata idan idan ya zamana abu ne wanda ake bukatansa al'umma tana da bukata to haramun ne a sai shi a aji al'umma tana da bukatar abun saya a aji zai sa al'umma cikin tsada da wahalar rayuwa haramun ne mutum ya saya a aji amma yin abu ne wanda al'umma hankalinsu ma baya kaiwa kansu to wannan babu laifi a kansa kamar misali yanzu mutum ya saya buhunan shinkafa ya je duk inda ya ga an sauke tirelan shinkafa ya sai can ma an sauke ya sai ya je ya ajiye yana jiran sai ta ƙara tsada ya sayar wannan haramun ne saboda al'umma suna da buƙatar wannan abu amma yanzu kamar mutum ne ce barin sai raguna yin ajiye su in kiwata su zuwa lahiya hayin sai da su wannan babu laifi a kan shi dalili shine a halin yanzu al'umma ba su da bukatansa daka abinda al'umma suke da tsananin bukatan shi haramun ne mutum ya saye shi ya ya ajiye saboda haka ba a tanan mutum ba kauye ko da da niyyar kana jin tsoron kar ya je a cuce shi ne kai ka ce bari ka karba masa musulunci bai gamsu da haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar mutane da wautansu Allah ya azulta wasunsu da wasu wani mai wayo ne shi wani kuma bai da wayo to wani wayen sannan shine silan arzikinsa matukar ba haramun zai ci ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar mutane da wautansu Allah ya azulta sashi ta hanyar sashi saboda haka in mutum ya zo ya da kayan sayarwansa zai shigo gari to abin da ake shine an masa irin yadda Abdulrahman bin Auf ya ce dulluni ala suq a nuna masa ga yanda kasuwa take ga tsarin kasuwa ga hanyar kasuwa kaza mafiya yawa ana sai da shi akan naira kaza amma wani wajen ma akan sai da shi ma har ya kai kaza wani gun har ya kai kaza to wannan shine abin da za a yi mishi sai ya zama cewa ba wai sayar mishi akai ba an haskaka masa ga yadda kasuwan yake amma misali in mutum ya ɗauko kaya ya shigo gari sai wani ya tare shi ya ce wannan akuyar na sani cewa a kasuwa ma ba za ta wuce naira dubu talatin ba daga in ka yadda ni zan saye ta a dubu talatin da biyar yanzu ciniki suka yi ta wannan babu laifi a kan shi amma abin da ya fi dacewa shine ya bashi ya tafi kasuwa domin ai tambayar ita ce inda gaske ne a kasuwa ba za ta wuce kaza ba kai mai yana ka zuwa ka saya a kasuwa kenan rashin zuwa ka saya a kasuwa ya nuna cewa ba lallai ya zama farashin da ka bayar ya zama daidai ba ne in har daga sai ka san kana da dubu talatin da biyar kuma a kasuwa ba ta wuce dubu talatin ba to me yana ka je ka saya a kasuwa har ka zo ka tare wannan kana so ka bashi dubu talatin da biyar sai ka tafi kasuwa ka saya saboda haka wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya tari wato a wani ya ce bari ya karbi kayansa ya je ya ya sayar masa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wala tanajashu sai annabi ya ce kar ku yi munajasha at-tanajush shine malamai suka ce shine mutum ya ƙara farashin kaya ba da nufin ya sayar ba sai dai da nufin ya cutar da 'yan uwansa misali a ce wannan kasuwar kasuwa ce ta 'yan manja ana sai da misali aka ce jarkan manja babban jarka ana sai da shi misali 90,000 da wani abu sai wani ya zo ya ce nawa ake sai da wannan jarkan shi ba sayarwa zai yi ba sai ce ai kaf kasuwan nan kan ma ka ɓata lokacinka ba inda za ka samu jarkan man nan ƙasa da dubu ɗari da ashirin yanzu shi ba zai sayar ba amma ya ƙara farashin ne don saboda ya cutar da sauran 'yan uwansa da suke tare saboda kar a saya a wajensu ko kuma ya zama cewa ni ba inda shi amma ya ce to ai na sani duk inda ka zagaya kasuwar nan kaf ba za ka same shi ƙasa da dubu kaza ba amma zuwa gobe ko jibi zan kawo shi a farashi kaza sai ka zo ka saya ina fatar muna fahimta to wannan wannan shine at-tanajush shine annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wala tanajashu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana cewa na daga cikin abin da ke daukan ma'anar munajasha shine mai sayarwa ya ce wa mai saya waditu fi silati kaza ya ce ai ni ma kamar irin mutum ya zo ya taya kaza nawa ne wannan wayar nawa za ka sayar mun ce a zan sayar maka za ce a zan sai ta dubu hamsin sai ce an taya ta dubu saba'in ma ban sayar ba alhali kuma karya yake yi to wannan shi ma ya shiga cikin munajasha haramun ne a ce an taya a kaza wani ma ya zo ya taya ta dubu ɗari ban sayar ba kenan abin da yake tsammani daga wajenka shine daga ɗari zuwa mi zuwa sama yana son ka ƙara mishi wani abu a kai to wannan wannan haramun ne kamar misali malam usami yake cewa misali akan haka shine yake cewa uridat ya ce ma'anan amma ƙauluhu faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce walata ya ji shu ya ce fannaji shu huwa an yazi da fisil ati ala akihi wa huwa la yuridu shara'aha shi ne mutum ya ƙara farashin kaya maɗan uwansa ba da nufin ya saya ko ya sayar ba wa inna ma yuridu an ya durral mushtari abin da yake so shine yana so ya cutar da mai saya ɗin ko ya bashi farashin da ya wuce haka auyan fa'al ba'i ko shi mai sayarwa din ya zama cewa wato ya cutar da wanda yake mai sayarwa ko kuma ya amfanar da mai saya awil amrayn jami'an ko kuma ya hada guda biyu wannan haramun ne yace misali akan haka shine uridat sil'atun fi suq misali a ce ga wani kayan sayarwa an kawo kasuwa fasaron nasu yatazayaduna fiha sai zama cewa mutane suna ƙaƙƙara ma junansu farashi a kai suna wato mutane suna cuncurundu a kan farashin a kan kayan wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo ga wani farashi ga wani kayan an kawo shi kasuwa faƙama rajulun sai wani mutum ya tashi faja'ala ya zidu fiha wa huwa la yuridu shara sai zama cewa yana ƙara farashin kayan amma ba da nufin ya sayar ba to samu bilmi'a ana sai da shi kamar naira ɗari faƙama bi mi'atin wa ashira sai ce ai faƙala bi mi'atin wa ashira sai ce ai farashinsa naira ɗari da goma ne wa huwa la yuridu an yashtari ba da nufin ya saya ko ya sayar ba walakin da hu yuridu an yazida zamana alal mushtari abin da yake so shine yana so ya ƙara farashi akan mai saya aw yuridu an yanfa al ko kuma ya amfanar da mai wa ko ya ƙara farashi ma mai sayarwa ko ya amfanar da mai saya fa yazidu thamana lahu sai ya ƙara masa farashi awil amrayni jami'an ko kuma ya hada duka biyu yace fa hadha haramun wala yajuz wannan haramun ne bi halatta ba lima fihi min al-udwan saboda abin da ke cikin sa na wato ketare iyaka saboda haka a mutum ya ƙara farashi abinda malam yake nufi a nan shine mutum ya ƙara farashin abu a ce ga wani abu nan wani sabon kaya ya shigo kasuwa sai zan mutane suna cincirundu a kan sayan abu ya zama farashinsa ana sai da shi naira ɗari ne sai shi ya ce ya ƙara farashin ya zama naira ɗari da goma alhali kuwa shi ɗin ba saya zai yi ko sayarwa zai yi ba dalilin ƙara farashin shi ne ko dai ya ƙara farashin wa mai saya ya zama mai sayan ya wahala ko kuma ya amfanar da mai sayarwa ɗin ya zama mai sayarwa shi ya ƙara samun mai ya ƙara samun riba daga ƙarshe dai duka abin da zai koma shi ne zai zama ko dai shi mai sayarwa ɗin ya zama ya cutu ta hanyar da in aka ce ai duk inda ka zagaya ba za ka same shi ba sai akan naira kaza shi kuma ga abin da ya zo da shi yanzu mai zai yi sai ya koma daga shi mai sayarwa din yanzu an cutar da shi an rage masa fastomomi ko kuma ya zama shi mai saya din an cutar da shi saboda ga asalin farashin nan amma saboda mai yiwa yana da tsananin bukatar abun dole ya yi mai dole ya saya a haka saboda haka dole zai zama ɗaya daga cikin biyu ya samu amfani ɗaya an cutar da shi dole ɗaya ya mora ɗaya kuma ya faɗi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haramta haka ya ce wala ta najashu kar ku dinga yin tanajush a tsakaninku kar ku dinga yin najashu Allah ya sa muna fahimta sai ce wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhi kar mutum ya daura ciniki akan cinikin dan uwansa kar ka daura ciniki akan cinikin dan uwanka shine bi ma'ana karki zo ki samu an fara ciniki gashi nan wannan ta zo ta ce nawa za ka sayar min da wayan nan na ce zan sayar mata da shi a naira dubu saba'in sai wacce ta zo ta ce to yanzu abin da za a yi shine tun da wacce ina so in sayi wayan nan a an riga ki an fara tayawa nawa ta taya naira dubu saba'in to ni zan baka casa'in ta wannan shine ciniki akan ciniki wannan haramun ne wala yabi'ur rajulu ala bai'i akhi kar mutum ya ɗaura ciniki akan cinikin ɗan uwansa kar mutum ya ɗaura ciniki akan cinikin ɗan uwansa dole sai wanda ya fara ciniki aka fara ciniki da shi sai in ya janye ko kuma ya haƙura amma haramun ne mutum ya fara ciniki kuma a zo a yi mai a zo a ɗaura ciniki akan ciniki ciniki akan ciniki haramun ne wala ya khtubu ala khitbati akhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kar mutum ya daura neman aure akan neman dan uwansa kar wani ya fara neman aure wani ya zo ya daura neman aure akan nema wannan haramun ne wani ya riga ya fara to haramun ne wani ya zo ya ce to shi ma gashi nan ya zo yana so haka daga sanda aka ce ga wani nan ya fara neman aure an bashi to shi kenan domin saboda shi abin da ya shafi sha'ani da neman aure ba a wasa da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun akwai wasu abubuwa guda uku inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ma da wasa kai to da gaske ne in ma da gaske kai to da gaske ne akwai abubuwa guda uku gaskensu gaske ne wasansu ma gaske ne daga ciki na farko ya ce shi ne aure ko da wasa wani ya zo ce ina son yarki ko ina son ɗan yarka sai ka ce na baka da wasa to shi kenan ta bayu shi kenan ya yi ko kuma da wasa mutum matasa ta ce ɗansa ni dariya sai ce na sake ki to shi kenan in ta gama dariya kuma sai ta kama hanya saki ya yi sannan ko kuma ubangida ya ce ma bawansa na yan taka irin ya ce barin gwada farin cikin gangani ya za ka yi na yan taka sai ce na yan taka shi kenan ya yi takawai na abubuwan ko da gaske aka yi su to da gaske ne ko da wasa aka yi su to da gaske ne saboda haka in aka ba ma mutum daman ya zo ya nemi aure to haramun ne kuma a sake ba mu wani dama ya zo ya nemi wannan yar da aka ba mu wancan dama haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haramta haka ne don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wala yakhtubu ala khidbati akhi kar mutum ya daura neman aure akan neman dan uwansa idan mutum ya fara nema to haramun ne wani kuma yazo ya sake nema a bayan shi idan aka ce ga wani nan an ba shi dama to haramun ne kuma a sake ba ma wani daman ya zo ya nemi aure bayan shi wannan din kuma an ba shi an ba shi dama don haka a koda kuwa ga ita mace ce idan har ta ba mu wani dama idan har ta ba mu wani daman da cewa eh tana son shi ya zo ya nemi aurenta to haramun ne kuma wani ya sake kula ta da sunan soyayya kuma ta karbe shi tare da cewa mun sani ka'idar musulunci ita ce ba a soyayya da mace sai da izinin iyayenta wannan ita ce ka'idar musulunci to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani da yazo bayani akan aure da yazo bayani akan maza sai ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna ku maza kar ku auri mushrikai mata har sai sun yi imani amma da yazo kan mata sai yace wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kar ku aurar da ƴaƴanku wa mushrikai har sai sun yi imani kenan shi namiji shine yake aure ita mace kuma me ake yi aurar da ita ake yi aurar da ita ake yi to don haka in wani ya fara neman aure haramun ne kuma a ba mu wani dama ya sake nema ya ɗaura nema akan neman da wani yake yi shi yasa ya ce wala ya khutub ala khutubati akhi kar mutum ya nema aure akan neman ɗan uwansa har sai kamar yadda ya faɗa wani hadisin sai ya zama wanda ya fara nema ɗin ya janye mishi ko ya haƙura ko ya ba shi dama to daga nan sai a ce tuwa wani ma ya zo ya nema amma misali sai a ce ai mun gaba da gaske yake yi ba ba aure zai yi ba to yanzu abin da ake shine sai a zo a zaunar da shi sai a ce to inda gaske kake yi za ka yi aure to ka fito a tsaye da magana mun kuma baka lokaci kaza wa'adi daga yanzu zuwa lokaci kaza ka fito in baka fito ba ya nuna kenan cewa ba da gaske kake yi ba naka in yayi shiru aka bashi lokaci yayi shiru yayi shiru ya nuna kamar da balarabe ya ce as-sukutu ridan ya nuna cewa shiru ma yalda ne naka ya hakura kenan amma abin tambayan shine menene dalilin da yasa aka ce to mun baka lokaci kaza ka fito me dalili me yuwa ba mamaki wani ya zo ne wanda ya fi shi abin hannu to ya ga cewa e da ana tsammanin nan da zuwa wata biyar ko shida zai iya yin aure to yanzu aka ce ka fito nan da sati uku sai dai ya gudu sai a sanya mishi nan da sati uku ka fito ya zama kenan silan da ya sa aka yi wannan maganar shine don saboda a ba wani wanda ya fi shi abin hannu ta wannan ya saba makarantarwa ta musulunci daka abun nan da ake cewa wai late coma wanda shi sai an gama shirya aure tukunna shi kuma sai zo da babban mota sai ya dauka ya gaba wannan haramun ne wannan haramun ne ka'ida ita ce in har za a daura nema akan nema sai wanda ya fara nema ya haƙura sai ya janye tukunna amma in ba haka ba to haramun ne in ba haka ba haramun ne Allah ya sa mu kiyaye sai ce wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wala tas'alul mar'atu kar mace ta roki talaqa ukhtiha ta roki a saki yar uwanta litakfa'a ma fi ina'iha saboda ya zama ita ce za ta maye gurbin abin da ke cikin kwanonta ma'ana shine kamar yadda ya zo a wata ruwayar ruwayar abu dawuda ya ce walitanka fa inna ma laha ma ƙuddira laha kar ya zama mace ta nemi a saki yar uwarta ta ziga mijin yar uwarta ya sake ta saboda ita ta aure shi ko kuma suna tare a ƙarƙashin miji ɗaya ta sa a saki yar uwarta saboda ita ta zauna ita kadai wannan haramun ne wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa ma fi ina'iha kar mace ta roƙi mijinta ya saki ‘yar uwarta abokiyan zamanta domin ta koma ta mamaye gidan ita kaɗai. Wannan haramun ne. Zamantakewa abin da ake son shi ne zamantakewa ta ‘yan uwantaka. Annabi sallallahu Alaihi Wasallam ya ce, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair. ɗaya daga cikinku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya so ma ɗan uwansa abin da yake so ma kansa na alkhairi babu wacce take son a ce yau an aure ta kuma ta fito sai dai in kan ba lafiya ba amma in dai kan lafiya kan kuma akwai daɗi to ba ta so in ta shiga ta fito to in ya zama cewa ke ba kya son a ce yau an aure ki an sake ki to babu hujja ko dalili da ke kuma za ki ziga mijinki ya saki yar uwarki ko kuma mijin yar uwanki ya sake ta saboda ke ki zauna a madadinta wannan wannan haramun ne saboda haka duka wannan hadisan wannan hadisin ya nuna mana wasu abubuwa da suke ƙara ƙarfafa yan uwantaka ta musulunci kuma suke ƙara ƙarfafa taimako tsakanin musulmai sannan kuma suke gusar da cutarwa tsakanin musulmai saboda musulmi baya cutar da dan uwansa musulmi almuslimu akul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu annabi yace musulmi dan uwan musulmi ne baya zaluntar sa baya tabar da shi baya sallama shi zuwa ga inda zai halaka wannan ita ce dabi'ar musulmi Allah ya samu dace الحديث الثلاثون عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي فقال رجل زوجنيها فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن an karɓo daga sahal ɗan sa'ad Allah ya ƙare ja a gare shi ya ce ja a timra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mata ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faƙalat sai ta ce ya rasulallah ya manzan Allah inni qad wahabtu laka nafsi ta ce ya manzan Allah na baka kyautan kaina saboda Allah ya bashi dama kamar yadda ya ambata a cikin alkur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun Allah ta'ala ya ce ya kai wannan annabi hakika mun halatta maka auren mata waɗanda ka ba da sadakinsu wa ma malakat yaminuka da abin da damanka ta mallaka na kuyangi mimma afa Allahu alayka cikin abin da Allah ya azunta ka da shi na fai'u wa banati ammika wa banati ammatik da ƴaƴan wato baffanninka da ƴaƴan gwaggwanninka wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak da kuma ƴaƴan kawunnanka da ƴaƴan innoninka waɗanda suka yi hijira tare da kai wamra'atan mu'mina da kuma mace mumina in wahabat nafsa halin nabi in ta ba da kyautan kanta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ta zuci ce ya rasulullah na baka kaina kyauta to in ka kana son ta in arada nabiyyu an yastankiha in ka kana son ta zaka aure ta to Allah ya baka dama daga tana ce na baka kyautan kaina in kaga tayi maka a matsayin matar aure to a bata daki shikenan an gama amma Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'mini wannan kai kadai ne kake da wannan banda sauran mu'mini to da haka wannan matar ta zo ta ce ya rasulullah ya manzon Allah na baka kyautan kaina to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda ruwaya ta zo mai tsayi cewa bai amsa ba sai ya kauda kai sai wannan mutumin sai ce ya rasulullah illam yakul laka biha haja fazawwijniha ya rasulallah in kai ba ka son ta to ka aurar min da ita ka ba da aurenta ƙala alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce qad zawwajnaka ha bima ma'aka min alquran mun baka aurenta sadakinka shine ka koya mata abin da kake tattare da shi na alqur'ani ruwayar ta zo doguwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka je ka kawo sadaki yace ba ni da komai na sadaki yace to ka je ka kawo koda zobe ne na karfe ka kawo a matsayin sadaki ya je ya dawo ya je dawo yace ya rasulullah zoben ma fa ban samu ba zoben ma baka samu ba yace ki yace to samu je ka zauna da ya zauna can sai ce ya manzan Allah na tuno wani abu ina da mayafi zan ya bata shi a matsayin sadaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mayafinka in ta sa kai ka sa wanne in ka sa ita ta sa wanne ya zama cewa wato ba mai mallakarsa kenan a cikin ku sannan in ɗaya yayi amfani da shi ɗaya na cikin bukatarsa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka haddace wani abu na alkur'ani ya ce na haddace sura kaza da kaza da kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je na aurar maka da ita sadaki ga koyar da ita abin da kake tattare da shi na alkur'ani abin da ka haddace na alkur'ani don ka je ka koyar da ita to wannan shine yake mana bayani akan kamar yadda muka yi bayani a baya addinin musulunci bai kayyade wani abu a matsayin cewa dole dole shine sadaki ba duk abin da ake cewa sai ya kai rubu'in dinari kaza rubu'in dinari kaza wannan ba karantarwar sunna ba ce wannan mazhaba ce ta malikiya amma karantarwar musulunci karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sadaki ana auda shi ne ga abin da ita matar ta yadda cewa ta karbe shi a matsayin sadaki matukar ba haramun bane haka duk abin da ta ji cewa yayi mata a matsayin sadaki wannan musulunci ya gamsu da shi ya yarda da shi daga in ta zo ta ce to ita iya abin da take so a gare shi shine karanta mata suratul nisa'i shine sadakinta daga sai ya zauna ya fezo tilawa tun daga ya ayyuhan nasu ta koran bakum har sai yayi sai yastaftunaka to shikenan yana gamawa kuma shikenan aure ya dau ya ba da sadaki shikenan sai ya daura aure in ya ji zakin tilawa ya ce dai mata kariya hada hadda ma'ida to saboda haka duk abin da mace ta ji ta gamsu da shi ta yadda da shi a matsayin sadaki to shi kenan musulunci ma yadda da shi a matsayin sadaki matukar wannan abin bai saba makarantarwar musulunci ba sannan bai zama haramun ba wannan shine a abin da wannan hadisin yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je mun aurar maka da ita a bisa sadakin abin da yake tattare da kai na na alkur'ani wannan wato yana nuna mana na farko shine alkur'ani babban littafi saboda matsayin ƙur'ani har ake iya sanya shi a matsayin a matsayin sadaki a ce a karanta wani ɓangare na alkur'ani ma musulunci ya gamsu da shi ya yarda da shi wannan ya zama a matsayin mai ya zama a matsayin sadaki lallai ya nuna cewa alkur'ani littafi ne mai girma saboda addinin musulunci yana mutunta sha'anin aure kwarai da gaske aure abu ne mai girma aure abu ne mai daraja abu ne mai matsayi a addinin musulunci na daga cikin abin da ke nuna nagartan al'umma shine a duba a ga auratayyarsu suna yin kyau idan ya zama auratayya suna lalacewa to al'umma ma ta lalace ke saboda haka musulunci ya kuma yadda ya gamsu a sanya karatun alkur'ani a matsayin sadaki na aure wannan ya nuna cewa babu shakka aure wato alkur'ani babban littafi ne alkur'ani littafi ne mai daraja Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ta'ala ya sa albarka a rayuwar mu mu ya kuri zan takaita nan saboda maganar da nake ba dagewa kawai nake abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته